الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkan mu da sake haduwa a darasin mu da muke gabatarwa na taujih na ilmul qira'at al mutawatira wa shadda wa alaqatuhuma ko wa alaqatuhu in mun ce alaqatuhuma domin mun ce qira'a al mutawatira wa shadda in mun ce wa alaqatuhu saboda mun ce ilmul qira'at an gane ko bil ulum al lughawiyyati wa shar'iyya to wannan shine zaman mu ko majalisin mu ko darasinmu na 39 kenan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya za mu tashi aya ta 89 a cikin suratul ma'ida Allah subhanahu wa ta'ala ce la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum Allah ba zai kama ku ba a cikin yasassan rantsuwa an gane ko yawwa yasassan rantsuwa ita ce wadda muke sai yau da gobe ba tare da niyyar rantsuwa ba muna lahiya wallahi lahiya alumi ina gida wallahi lahiya lau an gane ko yawwa zaka iske waɗansu yankuna ma sun yi sabo da irin wannan yanzu misali in ka ɗauki su wajen yankunan kamar kano za ka ce da ana magana sai wace ce yasin yasin kuwa yasin kuwa wai ma'ana ya rance da yasin to ai kuma rantsuwa da yasin ai rantsuwa da Allah ne domin domin yasin ai cikin magana Allah take eh in ka tsaye wajen Sokoto kuma awalla ko wallahi sun mutum lahi an gane ko to duka irin waɗannan yasassan rantsuwa na amma bai dace ma mutum sama maka ne da irin wannan ba mun gane ko ba su to shi kuran kusa shirka ne ai domin arra'aduna aradu aradu ai arra'aduna rantsuwa da aradu shi wannan kuma haramun ne ma shi na cikin shirkul asghar in ba da niyya bane an gane ko to Allah ba zai kama ku da yasassan rantsuwa ba amma dai ba shi ke nuna mutum ya ci gaba da yi ba walakin yu'akhidhukum sai dai Allah yana kama ku bima aqattumul ayman anan idan muka duba to nan da tawjihul qira'at kin yake a cikin wannan gurin wato idan muka duba imamu hamza al-kufi da imamu al-kisa'i al-kufi da imamu khalaf al-kufi da imamu shu'ba shi rawi ne na asim al-kufi sun karanta aqattum an gane ko kenan aqattum aqattum fi'li ne wato sulasi mujarrad aqada ya'qidu ko ba ka dan bane sai dai abinda kun ka kullar rantsuwa da shi to sannan kuma imam abdullahi ibn zakwan wanda rawi ne na ibn amir ya karanta wato aqattum an gane ko aqattum kidan sai da manto abinda kun ka kulla rantsuwa da shi an gane ko shi ma dan da ya kullawa ne to sai kuma sauran sun karanta bi ma aqattum in mun wanda ya karanta aqattum kenan hamza da kisa'i da khalaf da shu'ba daga aqada ya'qidu ne shi kuma aqattum daga aqada yu'aqidu mu'aqadatan ne shi ko aqattum daga aqada ko yu'aqidu ta'qidan an gane ko eh aqada ya kullar rantsuwa amma wani lokaci in laraba sun kai amfani da abin nan aqada yu'aqqidu suna nufin kamar abinda an kasa sarkakiya a cikin shi shine aqada yu'aqqidu ta'qidan mun gane ko yawwa kuma kai hattara akwai at-taq'idu akwai at-ta'qidu ta'qid shine na kullawa ko rikicewa shi ko taq'id shine dora ka'ida daga ka'ida ne qa'adal qa'ida wa as-salal al-qa'ida ta'silan to shin duk ma'anar su daya sai waɗansu malamai suka ce ma'anar su daya da aqattum an gane ko da aqattum da aqattum duk ma'anar su daya duk suna nufin kullar rantsuwa waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a in an ka ce aqattum wato rantsuwar bata rantsuwar bata yi ƙarfi ba aqattum ta ɗauki ƙarfi na biyu aqattum ta ɗauki na uku tunda da wanda ya ce wallahi alramma da wanda ya ce wallahi tallahi da wanda ya ce wallahi tallahi billahi ai ba ɗaya bane ko yawwa to waɗansu malamai suka ce a'a ita aqattum an hankalta maka ka kunna rantsuwa aqattum an hankalta maka ka karfafa rantsuwarka aqattum kuma an hankalta ma ka ɗauki alƙawali ne tsakaninka da kai da Allah tunda in ka ce wallahi zan yi kaza ko wallahi ba zan yi kaza ba kaga kamar kullun daga bangare biyu ne yake kamar ka riƙe alƙawali ne tsakaninka da Allah to wanda ya rantsuwa fa kaffaratuhu nan yana nufin an shafe wani abu ba da kayi rantsuwa bane za ka yin kaffara sai in kayi ne sai in ka warware rantsuwar ka in ka ce wallahi ba zan yi ba kai ko ka ce wallahi sai nayi kuma ba kai ba ko ba haka ba lokacin ake dan can kaffara to nan sai ya zama to kenan idza abin nan kamar idalam tufu an gane ko bai kasami kuma in buku cika rantsuwarku ba to kafara ta hauku fa kafaratuhu kafara shi it'amu asharati masakina za a ciyar da miskini goma to amma miskinin nan goma ba a faɗi ba musulmi ne ko kahirai maza ko mata bayi ko ɗiya mutlaka yanzu shi dai Allah ya ce masakina an gane ko miskini goma za ka ba abinci kuma itsama an ka ce ba ce tiya goma ba don wani yanki ba su cin haƙi alrama ballantana a zancen tiya shi dai ciyarwa an ka ce to amma munan da yake malaman mu suna fassara ne da abin da ake samu a wajen wani sai sa tsammanin kuskure suka yi a ba kuskure bane sun fassara ne da abin da yake a yankin mu sai dai yana da kyau a nabba mutum cewa wannan yana da alaka ne da yankin mu wani yankin ba shi suke amfani da shi ba ta'amu asharati masakina miskini goma sai ce min ausati ma tut'imuna ahlikum na tsaka tsakiyan abinda kuke ciyar da iyallanku tsaka tsakiya mu maido hankalin mu nan kina yanzu misali in kana ba iyalinka nama shine kololuwa tuwon masara shine kasa to tsakiya kuma sai a ce misali shinkaha kuskus da da 'yan meya da ɗan nama tunda in ka kawo guraye kaga can sama na in ka kawo in an kai tuwon masara can ƙasa na zama an kai shinkafa da ɗan nama ita a tsakiya to sai a ci shi a tsaka tsakiya waɗansu daga cikin malamai suka ce min ausati ma tut'imuna ta ahlikum mafi tsadar abinda kuke ciyar da iyalinku sun ka ce ba nan wasat bane na tsakiya wancan ne na wasat an gane ko na mafifici wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan musanya ku khiyaran zababbi kenan sun kace to abinda ake nufi mafi tsada kenan sai ka ba su guraye su ci mutum goma sai sun ce sun koshi to da an ka ce it'am wasu sun kace ka ba su abincin sahi da ranar da marici amma dai zahirin lafazi ka ba su abinci su ci su koshi cewa sai ka ba da na sahi ka ba da na rana ka ba da dare wannan wani abin nan wata magana ce sai Allah ce to au kiswatuhum an gane ko koko ku yi mi ku tufatar da su ka ɗumka kwamfule goma a laramba riga da wando ko taggo da wando kuma haka nan bane to shin shi ko sai zamanto mutlaq nan ba a ce min awsati ma tuksuna ahlikum ba wasu malamai suka ce to shi ma ya shiga ciki an gane ko domin ittahada sabab wa ikhtalafa al-hukm cikin babil mutlaq wal muqayyad guda hudu ne ittihadu sabab wal hukm wa ittihadu abin nan ikhtilafu sabab wal hukum wa ikhtilafu sabab dun al hukum wa ikhtilafu al hukum dun al sabab duk suna nan cikin ilimin usulul fiqh da usulul tafsir kadiba can to aukisu aukisu watuhum shin tufatar da su ita ma min awsat ma tuksuna ahlikum wasu malamai suka ce kidan mafi tsada wadansu malamai suka ce a tsakiya wasu malamai suka ce a kiswatun ta zama to mutlaka kai dai kai musu suturar da an yarda da ita sutura ce ko da mafi tsada zuci au tahriru raqaba ko kuka yantar da baiwa jamhur sun ka tace baiwa mumina don wani wuri Allah ce fata hari wato abin nan wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina tunda nan Allah ya ce mu'mina to nan ma ya kamata a samu mu'mina ma'ana dai yuhmalul mutlaq alal muqayyad sai suka ce to sai mai imani su hanafiya suna ganin ko ba mai imani ba ana yantarwa sun ka ce tana yiwa yadda ake tunanin bawa musulmi ya yantar da shi za a samu wata riba to in kafiri da tana ya yantar da shi ya musulunta to amma ba tabbata bane ana ya yantar da shi kuma ya ƙara bijirewa kaga ma mumini in ka fitar da shi dai ka san dai ka rike dahir ijtihadi ne malamai faman lam yajid wanda bai samu ikon yin haka ba fasiyamu thalathati ayyam an gane ko yayi azumin kwana uku asalin kalima ta siyam siwam ne alramma daga sama ya sumu asalin shi sawama ya sumu rukun a ce siwam to kaga da yake kasra ta gabaci wawun to yan ka wadi wawun zai nauyi sai an ka ce siyam akhaf kuma karan bani lian min khasa'is al-lughah al-arabiyya at-takhfif fa siyamu thalathati ayyam zai yin azumin kwana uku dama daga salasa zuwa ashira an gane ko da adad da abin da nashi da tamyizkinsa in ya zama to muzakkar ne sai a sa ta'un in ba in mu'annas ne sai a cire ta'un da yace salasata ayyam bai ce salasa ayyam ba domin al yawmu muzakkar ne an gane ko yawwa kai azumin kwana uku to nan malamai suka yi sabani azumin kwana uku bai ce jere ba ya kawo shi mutlak shin jere zaka yi shi ko ko kaka zaka yi dan azumi kala uku na akwai wanda an ka wajabta maka ka yi shi jere an gane ko fa mallam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah azumin kafara ta kisa na kuskure taw an banan mutatabi'ain an kace jere za ka yi shi yan shi sun kace a shahrayn Allah ya ce bai ce siyamun mutatabi'ain don haka in kai wata daya sai ka ƙara kwana daya sun ka ce to kayi shahare ne in ka gada masu lura ka gada maka yaran ka domin kayi shahare ne mutu zabi ai Allah ya kyauta kasan wato in mutum na kakale kakale sai ya kakalo duk abin da zai kakaluwa Allah ya kyauta almuhimmu dai akwai azumin da an ce dole sai an yi shi jere kamar wanga da kafara ta kuskure da kisa akwai azumin da kuma an kace ka rarraba irin azumi na wanda bai samu abin hadaya ba a aikin haji in yayi tamattu'i kuma in ba mutumin bakkara ba inda Allah subhanahu wata'ala ya ce faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum Allah ce tilka asharatun kamila to nan an ce sai ka rarraba to amma azumin ramkon ramadana da azumin rantsuwa sai Allah ce fa'iddatum min ayyamin ukhar bai ce mutatabi'atin ba bai ce mutafarriqatin ba haka nan ba sai ce fa man lam yajid fa siyamu salasati ayyam bai ce mutatabi'atin ba bai ce mutafarriqa ba to ya za a yi hmm? to wannan shi da ake ce ma wato al-mutlaq alladhi tatajazabuhu at-tarafan wasu malamai sun kace a'a yanzu ya za a yi dishi wasu malamai sun kace to idan aka duba shine cewa abin da yake a hankalta ma ina shi kusa shi azumi na rantsuwa da azumi na ramkon azumi an gane ko ya yi kusanci da azumi na kafara wanda an kace mutu tabi aini da azumi na na tamattu'i tun da azumi na tamattu'i lalle wajibi na amma in ka dibi azumi na ramadan ai shi na cikin mi rukunan musulunci kaga shi na daga cikin wajibai abubuwa masu muhimmanci rantsuwa kuma tsakanin ka da kai da Allah ne baka san lokacin da za kowa ga Allah ba suka ce to abin da yayi a kusantar da su daga mutatabi aini din nan saboda kai ka kare amma an ka dauke shi mutafarriqa nan tashili ne amma kuma ba a san ko rayuwa tana kai ba amma tunda Allah ya bar shi mutlaq ba za a wajabta maka ba a ce dole sai kai jibi amma dai ka gaugauta mun gari ko to sai Allah ce zalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wannan shine kaffara asalin kafara ai shine satara ya boyi wanda shine zai kankarewa kenan ya koye wancan layi da kunka ya kasa Allah ya shahi muku shi an gane ko amma idza halaftum in kun kai rantsuwa an gane ko bai kara ba idza halaftum wa hanastum in kun kai rantsuwa kun ka warware ta domin ba da kai rantsuwa ba wannan zai kama ka sai Allah ya ce to wahfazu aymanukum ku kiyaye rantsuwarku شيخ محمد بن صالح الأثيمين رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين yace wahfadu aymanakum ku kiyaye rantsuwowinku ya ce ya shahi lokaci guda uku ka kiyaye rantsuwarka kakkayi an gane ko kakkayi don ba dole na ba sai ka yi in dai ba rantsuwa ta kama ka cilis ba ai ba dole ba sai ka yi to ya ce ya shahi kenan ka kiyaye rantsuwarka kakkayi sannan kuma ya shafi ka kiyaye rantsuwarka in ka yi to lokacin da ya wuce ka kiyaye ta kakkai abin nan da ka ce ba za ka yi ba koko abin da ka ce sai ka yi din nan kai kokari ka yi shi ya ce ka kiyaye rantsuwarka a yanzu gakkai abin da zai warware ta a yanzu kuma ka kiyaye ta a gaba abin da zai zo kakkai da ka warware ta yana ya shafi dukkan al'azmi na as-salasa kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi kama haka ne Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tashkurun dan ku gode ma Allah kuma da yawan mutane ba sa godiya don Allah ce walakin na aksaran nasi la ya shukuruna ko ba karan bane ma'adalla ayat da za mu tashi akan ta gaba ita ce aya ta 100 ta aya ta 95 a cikin wato suratul ma'ida inda Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani la taqtulu sayda kakku kashe abin farauta wa antum hurum kuna alhali kuna cikin hali na harama ko ba karan bane to nan ana taksishin abinda za a farauta in ya kasance batudi na inji malaman zauri daga tudu na shi na ma batudi ma'ana wanda yake tafiya akan ƙasa amma banda abinda yake cikin ruwa don Allah ya ce uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara amma wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun to in mutum ya aikata ni hukuncin shi wa man qatalahu minkum muta'ammidan wanda ya aikata shi da gangan an gane ko to kina in ya aikata da gangan wadansu malamai suka ce a in yayi farauta da gangan amma yammance ihramin shi nasiyar li ihramihi amma wannan magana wadansu malamai ba su yarda da ita ba ka duba cikin muqaddima ta adwa'ul bayan da sauran kuma littafan tafsiri kuma tafsiri na ibnu jarir tabari yace to wa man qatalahu minkum muta'ammidan wanda ya kashe shi da gangan an gane ko ba tare da yayi mantuwa ba da gangan tunda in yayi mantuwa wasu malamai suna ganin ba wani hukunci akan shi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana to sai an kace to fa jazaa'un mithlu ma qatala minan na'am nan muna da karatu wato daban-daban waɗansu daga cikin ƙurra sun ka karanta فجزاء مثل ما قتل من النعم امام عاصم الكوفي ده حمزه ده كسائي ده خلف ودغ الكوفيون ne da yaqub al-hadrami al-basri sun ka karanta fajaza'un mithlu ma qatala min an-na'am sun ka ce shi jaza'un dinnan ala annahu munsarif an gane ko bila lamin wala idafa ba sai ko mun fahimta ba shi jaza'un kaga an yi masa mi dhamma sai an ka ce mislu kaga shi ma an yi masa dhamma amma dai ba a yi masa tanwini ba sai malaman da suke taujihin wannan qira'a sun ka ce fajaza'un mislu ma qatala minan na'am to shi jaza'un nan sai ya zamanto mubtada ne wal khabaru mahdhufun kenan fa alaihi jaza'un mislu ma qatala minan na'am wasu malamai sun ka ce a'a أو أنه خبر خبر محذوف kenan khabar na na abin da an kasha shi jaza'un din nan asalin magana fal wajibu jaza'un mithl ma qatala minan na'am wadansu malamai suka ce a a shi jaza'un din nan fi'ili ne an kasha shi ya zama to kenan fa'il fayalzamuhu jaza'un mithl ma qatala minan na'am to sannan ita ko mithlu bir raf'i lami sifa sai ta zama to sifa ce ta jaza'un domin jaza'un din nan shine mithlu ma qatala minan na'am sakamakon ai shine tamkar abin da zai basuwa kaga duk abu guda ne ya zama to sifa ne tashi to waɗansu malamai kuma ko mu ce waɗansu ƙura sun karanta wato fajaza'un fajaza'u misli ma qatala minan ni'am jaza'u misli ma qatala minan minan na'am sai suka karanta jaza'u ba tare da tanwini ba kuma suka yi ma misli kasra kinan sun kai idafa fajaza'u misli ma qatala minan ni'am ina fata an fahimce ni kinan nan sai ya zamanto jaza'un nan yana matsayin مصدر مضاف لمفعوله مضاف لمفعوله tunda shi jaza'un zai bada sakamako to sakamakon nan fi'ilin shi jazahu yajzihi to tunda masdar masdar na fi'ili ne muta'addi shi ma ta'addi zai yi ba sani ko muna fahimta ba idan masdar idan fi'ili yana ta'addi yanzu in kace akaltu ta'ama ai kaga yayi ta'addi to al-aklu shi ma kina ta'addi zuwa ga maf'ulin bihi tunda ya'malu amalu fi'lihi kinan fajaza'u misli ma qatala minan ni'am kinan sai da manto fajaza'u zai aikata sakamako misli ma qatala minan ni'am abinda wato ya kashe na dabba mun gane ko to in an ce abinda da kashe na dabba sai da manto idafar da an kai shi masar kai an yi idafar shi zuwa ga maf'ulin bihi asalin shi fa alaihi an yujziyal maqtula min as-sayd kenan ya tabbata akan shi ya bada sakamako abin da kashi na farauta mithluhu min an-na'am na tamkashi thumma hudifa al-maf'ul al-awwal sai an ka shahi maf'ul al-awwal an gane ko na min as-sayd kenan lidilalati al-kalami alaihi wa udifa al-masdar ila thaniha sai an ka sanya masdar zuwa ga thani zuwa ga nabiyu waɗansu kuma da cikin malamai suka ce a'a mislu muqhama asalin kalima ta mislu muqhama ala ramma kutso da ita an kai fa laqata hamal aqaba kina asalin maganar fajaza'u ma qatala minan na'am zai yi sakamakon abin da kashe na abin nan kamar da kake cewa misli la yaqulu kaza kina ana la aqulu kaza kinan wal ma'na fa alaihi an yujziya misla ma qatala ya bada irin abin da ya kashe an yi jizi ma katala zai bada abin da ya kashe fala yuradu an daljiza lil maktul mislahu kidan dai ko ka ce nan mislu ita ce an maf'ulun bihi aslinta al-awwal sai an kai idafata ma qatala shine maf'ulun bihi as-sani domin jaza yana ta'addi ne zuwa ga maf'ulun bihi guda biyu ba sani ko mun fahimta ba ko ka ce mislu muqhama ce kawai fa yajzi ma qatala minan na'am amma dai cewa muqhama ce bai yi ba a dai ɗauke shi dai tana nan matsayin ta maf'ulun bihi al-awwal zai ba da tamkar shi to wajen ba da tamkar shi akwai maganganu da dama na malamai idan mutum ya kashe barewa mi zai bayar zai ba da akuya in ya kashe bauna mun san bauna bauna saniyar daji zai ba da mi zai ba da saniya sai mutum ya kashe raƙumin daji eh to in ya kashe tantabara tantabara ni zai bayar ka yi istihadi a ramma malamai sun kace in mutum ya kashe tantabara akuya zai bayar sun kace saboda an ce mislu ma qatala minan na'am sun kace ita tantabara shan ruwanta ba shurbu ta kai ba al'abbu ake ci mishi da ainun da ba'un da ba'un al'abbu shine jan ruwa da makoshi to ita ma akuya jan ruwa ta kai ta makoshi ba haka take sha ba op take yi tana yauda wuce cikin makoshi to haka take sha sun kace in ka halbe tantabara ko ka yi farautar tantabara kana cikin harama to akuya zaka bayar an gane ko yawwa to sai ya ce ya hukumu bihi zawa adilin minku waɗanda za su yi hukumci a kan shi masu adalci guda biyu daga cikinku an gane ko waɗanda za su yi hukumci daga cikin shi su nemi masu adalci guda biyu kina in za a neman hukumci wa ake sawa shi hukumci adili da wannan littattafai sun kawo kissa ta khawarij lokacin da an ka samu matsala tsakanin sayyidina ali radiyallahu anhu da muawiya radiyallahu an sai aka zo aka fara yaki mawqi'a da ake kira abinda bayan sun yi yaki bayan yaki da ummul mu'minin aisha radiyallahu anha wa ummahatul mu'minin ajma'in wanda ake cewa mawqi'atu siffin wasu ce mawqi'atu saffain a asiffin ake kira siffin sunan wuri na ba saffain ba ana nufin sahubi na mutane mun gane ko to khawarij sai sun ka karshe da ana yaki sai an ka ce yakin nan bai dace ba a zo a yi sulhu a sa mutum biyu su yi sulhu sai an ka sa mutum biyu su yi sulhu bangaren sayyidina muawiya da bangaren wa muawiya da ali radiyallahu an ba shi aisha ba shi aisha jama'a ali ita ta nasara akan ta sai sun ka dauke su kamar da ta madina amma shi na muawiya da ali shine ba yakin babu wanda ya nasara akan wani to da aka zo wajen tattaunawa shine sai su khawarij an ka ce za a sa wakili nan wakili nan su wakilci kowanne sai a sai su yi hukunci to su hawari musu yadda da wannan ba sai suka kafirtar da muawiya suka kafirtar da ali suka fita da suka kafirtar sai aka samu matsala to sayyidina ali radiyallahu an tufai na tarih sai suka nuna ya tura abdullahi ibn abbas ya tattauna da su to sai tambaye su me dalilin da yasa aka samu sabani ko suka kafirtar da junansu suka kafirtar da Aliyu da kuma Muawiya su khawarij to daga cikin dalilan su cewa shi sayyidina Aliyu bai kama bayi ba ya kamata an kai yaki za a mi za a rika bayi abu na biyu sun ka ce in ban manta ba gashi nan shine cewa bai dace a sa mutane su yi hukunci ba Allah ne yake yin hukunci inal hukmu illa lillah an gane ko na manta mas'ala ta uku da sun ka faɗa karkashin wannan to amma almuhimmu shi Abdullahi ibn Abbas yake ce musu to ku kun ce ba a kama bayi ba yace sayyidina Ali radiyallahu anhu ya yaki da sojojin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu kuna son a ce an kamo matan manzon Allah sallallahu alaihi wa an maida ta baiwa ku yanzu cikin ku akwai wanda hankalin shi ke bashi matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta zama to baiwa an kama ta a yaki ku bani amsa sai sun ka dauke wuta yace ga kuma kun ce inil hukmu illa lillah babu mai hukunci sai Allah don da haka da an sa wani hukunci to kafirci na an ka aikata dan irin waɗannan abubuwan su ne ake sama waɗansu mutane sai ce to kun ce idil hukmu illa lillah gashi nan Allah ya ce yahkumu bihi zawa adlin minkum Allah ne ya yarda a tura mutum biyu su yi hukunci ban sani ko mun fahimta ba su yi sulhu ai su yi hukunci nan hukunci za su yi saboda kamar mutum na ya kashe dabba an ce a samu adillai su yi hukunci su ce ga abin da ya kamata ya bayar shi sulhu can ne cikin suratul nisa'i وإن خفتم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها to sai na ibnu abbas ya ce musu gashi na Allah na ya bada izini ya ce mutane su yi hukunci dan haka cewa dan an samu tun biyu su yi hukunci ba wai da sarran su za su yi ba a'a da littafin Allah ba su yi wannan ba kafirci bane yana daga cikin abinda matasa yanzu ake ya kaso da shi a ce musu ai in an samu wani shi hukunci kafirci ne ku je ku kashe mutane suna kashe mutane ga banza namun ce shubha ta uku da sun ka kawo karkashin wannan wanda ya musu raddi almuhimmu dai wannan ya nuna cewa kenan ana iya san mutane su hukunci da adalci amma sai Allah ya ce zawa adalin minkum masu adalci daga ganin daga cikin ku to hadiyan balighal ka'aba hadiyan abin hadaya balighal ka'abati sai ya zo ka'aba mu ai mun san ka'aba ko to kaga wannan shi daga cikin abin da ake ma yan qur'aniyuna raddi da shi waɗanda musu yarda da hadisi ba nan qur'ani yace hadiyan balighal ka'abati kuma har yanzu ba mu taba ganin wanda yace da hadiya ba bakin ka'aba yanka ta ana nufin wanda ya kai hududul haram saboda in ka ce dole dole sai ka'aba to har yanzu ban ga dan qur'ani ba wanda ya zo ya yanka bakin ka'aba kaga wannan dole sai an yi isti'ana da mi da sunna kuma da asar na sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda wato sun ka inganta to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aw kaffaratun ta'amu masaki ko ba haka ba yawwa wato ita ce ƙira'a ta asim da hamza da kisa'i waɗanda duk kufi yuna ne sannan da khalaf shi ma kufi ne da abu amr ibn al'ala al-basri da yaqub al-basri sun zammi al-basriyani yawwa da kuma ibn kathir al-makki sun karanta au kaffaratun ta'amu masakin sun ka karanta kafaratun da tanwini ta'amu kuma sun ka karanta shi da damba shi wancan tanwini shi ma mai rafa'a ina fata an fahimci ni waɗanda sun ka karanta kafaratun ta'amu masaki to su kuma sauran da ba a kawo su ba su ne imamu nafi' al-madani da abu ja'far al-madani sun zami al-madaniyani da ibnu amir ad-dimashqi sun karanta au kafaratu ta'ami masaki au kaffaratu ba tare da tanwini ba don ma ta'ami masakin sai sun kai idafa to waɗanda sun ka karanta au kaffaratun ta'amu masakin sun karanta au kaffaratu ta'ami kenan misali abinda mutum zai basuwa in yayi kashe abin abin nan abin farauta wanda yake a saman ƙasa ba na cikin ruwa ba an gari ko yana cikin aikin harama yana cikin harama ta aikin hajji fajar za'un mislu ma qatala min na'am zai bada sakamakon shi an gane ko kenan dabba ya bada irin ta to au kaffaratun ta'amu masakina ko kuma ya bada kaffara ta abincin miskinai kenan yanzu sai a ce mutum ya kashe barewa mutum nau ke iya cin barewa sai a ce mutum arba'in sai a ce to ya ba da abincin mutum arba'in shi ne au kafaratun ta'amu masakina to amma a wannan kira'a ta su imam nafi da abu ja'far da ibnu amir au kafaratu ta'ami masakina idafa ne aka yi to sai malamai suka ce to nan idafa ce litta'ayini misali don saboda mi an kai ga idafa idafa tana da ma'anoni daban-daban zaka iya karatunta ta'riful idafa wa anwa'uha wa mawadi'uha kuma wa asraruha albalaghiyya mun gane ko kenan kamar yadda laraba suke cewa khatimu fiddatin kaga khatam zobe da an kace fiddatin ta yi ta'ayinin ko na mina ba sani ko mun fahimta ba to da an kace kaffaratu aka yi shuru ai kaffara yawa gare ta sai an kace ta'ami masakina idafa sai ta yi ta'ayinin abin da ake nufi to wasu daga cikin abin ga ƙurra waɗancan da ba mu kawo ba waɗanda mun ka kawo su kufiyu na guda hudu da asim da hamza da kisa'i da khalaf da abu ja'far da yaqub da ibnu kathir suka sun ka karanta au kaffaratun ta'am sai sun ka ce to kenan za a yi ɗaukar shi ta'amu matsayin badali na na kaffara domin kaffara ita ce ciyarwa kenan shi na amadadinta a larabci kenan wajen nahau sai a ce badali na na kafara ko kuma a ɗauke shi atfu bayan atsafi na na bayani malaman kufu suke ce haka nan atfu bayan su malaman basar su ce badali ko ko waɗansu malamai suka ce a'a shi ta'amun kinnan khabarun li mahdhufin an gane ko khabarun ne li mahdhufin aw kafaratu ta'amu an gane aw kafaratu ba shine kafara ba to an ce ta'amu yana matsayin khabar to ina mutada sai sun kace a kaddara hiya hiya ta'amu masaki an gane ko yawwa to ko kuma kana dauka shi matsayin mubtada tunda ta'amu masakina yana yana matsayin ma'arifa tunda an yi idafarsa an gari ko sai zamanto kenan ba khabarin limubtada'in bane sai zamanto mubtada'un khabaruhu mahdhuf kenan fa alaihi abin nan kaffara kenan fa alaihi ta'amu masakina ko ta'amu masakina alaihi ko yajibu alaihi to kaji dai da zaka yi zaka ciyar za a ciyar da miskinai wannan shi ne taujihin waɗannan قراءوين ما يسوي كما تشن قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر كوكما يديبا تشن الضر المصون في علوم الكتاب المكنون كو البحر المحيط نا أبو حيان التوحيدي ده صورة لتتفيل توجيه القراءات وأن أنك قديما وحديثا إذا ممكن كوما تشكل لتافن توجيه القراءات العشر بالقرآن da suka zo wajen wannan aya ta au kafaratun ta'amu masakin an gane ko sai suka kawo maganganun malamai da kuma taujihi na ƙira'at cikin da akwai ƙarƙashin wannan kenan inda Allah subhanahu wata'ala ya ce au kafaratun ta'amu masakin waɗanda suka karanta muka ce kafaratu ta'ami masakin shine Nafi' da Abu Ja'far da kuma Ibn Amir an gane ko yawwa to sai an kai taujihin sauran kuma sun karanta au kafaratu suka karanta au kafaratun ta'amu masakin ba tare da idafa ba to ita qira'a ta idafa sai sun kace in za a taujihinta da alqur'ani za a iya samu inda an kai idafa ta ta'am abin nan kafara ta ta'am a cikin alqur'ani an gane ko wato inda an kai idafa inda haythu udifatil kafara ila ta'am wa huma fi ma'anin wahid an yi idafa ta'am zuwa kafara kuma duk abu guda ne tunda kafarar dai ita ce abincin abincin shine madadin kafarar to misaluhu sun ka ce wa mithluhu idafatul haqqi ila al-yaqin cikin qur'ani akwai inda an ka danganta gaskiya zuwa ga yaqini Allah ce inna hadha lahu haqqul yaqin wannan shine gaskiya wanda ay yaqini sai malamai suka ce izhuma wahidun fil ma'ana aidan ko ga nan bane gaskiya ita ce yaqini yaqini shine gaskiya to tunda qur'ani ya idafa abu zuwa ga kanshi ina fata an fahimce ni yawwa to kidan kaga nan ba sai an kai idafar kaffara zuwa ga mi zuwa ga an kai idafar ta'am zuwa kaffara alhali kaffara ita ce ta'amukin kuma ta'amukin shine kaffara kina an yi taujihin ta da alqur'ani ko da wannan idza kwai ce kaza da kaza to kenan mutun ya bada ta'amu masakina in bai bada dabba ba in yayi farauta mun ka ce sai bada abincin miskinai kenan sai a ce yanzu misali barewa da ya kashe mutum nawa za su iya cinta sai a ce mutum 40 misali sai a ce to zai bada abincin mutum 40 sai Allah ce aw adlu zalika siyaman ko ko gwargwadon abin da ya kashe na azumi ya ba ya mai da madadin shi azumi idan mutum ya kashe akuya sai a ce to abincinta misali mutum nawa za su iya cin shi sai a ce mutum 40 sai a ce to kenan azumin kwana 40 ya kama shi mun gari ko to Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yace to wanga tana rincin masalolin da har yanzu akwai inda ta shige mai bai san abin da zai iya cewa ba yace kamar misali mutumin da ya kashe raƙumin daji ko mu ce saniyar daji bakarul wahsh kenan to saniya yanzu a kaddarta ta a ce mutum 200 za su ci ta yace kuma a ce mutum sai ya azumi na kwana 200 yace to shi dai gaskiya har yanzu wannan yana son yi in an dibi zahirin haka nan da hukunci yake ce amma dai a ce mutum sai azumi 200 abin zai yi nauyi to me yasa Allah ya shar'anta wannan hukunci yace sai ya bada sakamako li yazuqa wabala amrihi don ya dandana musibar al'amarin sa wabala shine musiba ko azaba in an ce kuma albalu ana nuhin hankali in ba a sa wawun ba mu yi hattara afallahu amma salaf Allah ya yafi abin da ya gabata na kuskuren da an kai amma wa man ada duk wanda ya sake dawowa ya aikata irin aikin da ya aikata da wanda can da nasi bai sauka wani zuko na siyasa ka fa yantaqimu Allah minhu Allah zai masa uquba a dora mai sakamako wallahu azizun dhun tiqam Allah mabuwayi na kuma mai mai azabtarwa ne kidan babu wanda ya buwaye Allah kuma Allah mai azaba ne kidan Allah so kama shi zai kama shi wannan yana daga cikin abin da zamu gane cewa mala abdullahi maudu'i ne mai ƙarfi mu riƙe shi da ya ce wa man ada fa yantaqimullahu minhu ka riƙe shi ya baka karatu mai yawa ƙarƙashin wannan shine fiqhul uqubat me yasa aka uquba ba turawa na sun ka fara kawo penalty ba musulunci ya riga su saboda in babu doka to mutane za su yi abin da sun ka ga dama ba sani ko mun fahimta ba to in an ka ce kuma kowa a bar shi abin da ya ga dama ai rayuwa ba za ta yi ba ba za ta yi kyau ba mun gani ko yawwa to Allah ya gane da mu aya ta gaba wadda za mu tashi akan ta ita ce aya ta 97 a cikin suratu al-ma'ida inda Allah ce ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayta al-harama Allah ya sanya al-ka'bata ka'aba al-bayta al-harama daki ne mai alharma mai daraja tunda ko Allah ce yana da daraja ba wanda ya isa ce bai da daraja ko ka ce ban za ka kwaɗi don ba yarda za a yi ba kuma a aikace duk duniya babu ɗakin da yake da daraja irin wannan ɗaki don in ka ga kuɗin da ake kashewa ana zuwa don miliyoyin al'umma taron da aka yi wannan wuri duk duniya in ba in ba kiyama ba babu wani taro wanda mutane suke taruwa a irin wannan kuma a taru da kwarkwarun kaya kuma mutane kowa makaɗe ta kai mutum ya take ka an gane ko kai an ka taka kuma kake ba da hankuri a yau nan taruwa ƙari lahiya ko taron mutum 200 an kai ana ƙarewa lahiya inda taruwa kai taro ma miliyoyin mutane su taru su ƙari babu wata wani taro irin sha duniya to Allah ya sanya wannan daki ne mai alfarma qiyamal linnasi ko qiyamal linnasi ibnu amir nan ya karanta qiyaman an gane ko ba sai ko mun fahimta ba qiyaman kina an ce qiyaman ba a ce qiyaman ba muna ganewa ko yawwa to wannan akwai irin shi a cikin suratul nisa'i ina ganin matan cikin suratul nisa'i ma mun ketare shi ba mu yi karatu kan shi ba wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman ko qiyaman ko ba haka ba to anan cikin suratul nisa'i da yake ba mun manta ma ba mu yi shi ba an gane ko eh imamu nafi' da imamu ibnu amir su sun karanta qiyaman qiyaman a cikin suratul nisa'i amma nan ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayt al-Harama qiyaman lin-nasi Ibn Amir ya karanta qiyaman shi yasa ilmul qira'ati riwaya riwaya kace duk inda mutum ya karanta kaza to can ma kaza ne zai karantawa sai an ce maka ka'ida ce haka to menene qiyaman dan can dan can dukiya ka cikin suratul nisa'i kakku ba wawaye wala tu tusufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman ko qiyaman nafi' da Ibn Amir anan nisa'i qiyaman wato sai wasu malamai suka ce asalin qiyaman masdar ne qama yaqumu qiyaman mun gane ko wanda ya karanta qiyaman wasu sun ce shi ma masdar ne mai zaman kansa mun gane ko wasu malamai suka ce da qiyaman da qiyaman duka min masdar ne wasu malamai suka ce a'a shi qiyaman din shine masdar nan alif kin cire tana kawai an kai ba sani ko mun fahimta ba to nan Allah ya nuna dukiya ita ce kashin bayan gudanar da mu'amala yau duk wanda ya san tattalin arziki ya fahimci rayuwa ai yana ganin yadda al'amura suke suke tafiya ka ganin e ijazi na qur'ani kina Allah ya ce dukiya ita ce wato kashin bayan mu'amala ta duniya yau gashi nan ko kana gani yadda mu'amala dai ka san ba ta yi sai da abin nan to nan kuma Allah ya ce ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayt al-harama qiyaman lin-nas ko qiyaman in ka diba cikin ad-durr al-masul fi ulum al-kitab al-maknun a cikin suratul nisa'i qiyaman kin nan domin wasu suna ganin ma shi qiyaman yana azumtuwa jam'in al-qa'im an gane ko والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما kenan sun kace qiyaman jam'i da qa'imina ba sai ko mun fahimta ba to Allah ya sanya Ka'aba ta zamanto qiyaman linnasi ko qiyaman a qira'ata Ibn Amir ta zamanto wato wuri wanda da mutuwa sanadiyar tsayuwar alakan mutane kaga yanzu aikin hajji akwai kasuwanci a can mutane suna za su amfana mutane za su tattauna a matsaloli na addini ma'ana dai wannan wurin wuri ne wanda yake ƙiyamar linnasi ƙashin bayan alaƙa ta musulmi na duniya babu wani taron da musulmi za su yi su haɗu su amfani juna su taimaki juna su tattauna akan matsalolin su irin wannan nan da ya ce linnasi ana iya cewa ga mutane amma na ana nufin muminai kuma ana iya cewa linnasi kafin musulunci kamar kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi makka ai han mushrike sun kasance suna zuwa to wa shaharar harama Allah ya sanya wata mai alfarma ya zamantu abin gudanar da mu'amala tsakankanin mutane saboda a cikin shi ba a ba a yaki kinan kaga waɗannan lokuta na ashurul hurum ai ba sa yin yaki kinan kaga ana yin kasuwanci ana iya gabatar da mu'amala wasu ka ce ashurul haram wata guda ake nufi wasu malamai suka ce a'a ashurul hurum ake nufi tunda ba a yaki a cikin su kinan sai zamanto al jinsiya ce in mun ce wata hudu ake nufi don Allah ya ce minha arba'atun hurum in kuma muka ce wata guda ake nufi zai zamanto al'ahadiyya ce sai dai zamanto to hukuncin da ya kwada ma wannan wata mai alfarma to sauran yan uwan shi kuma an ci musu watanni masu alfarma kina sai ai kiyasin su in mun ce al'ahadiyya ce domin abinda yasa an kaba yanzu misali an kaba wane gado an ka ci miyar dalili an ka ce saboda shi na dan wane ne to ya akwai wani dan shi shi ma sai a bashi gado tun da hukuncin duk guda ne sai Allah ya ce to wal hadiya Allah ya sanya hadiya ta zamanto ita ma alaƙa ce ta tsayuwar kulluwar wato alaƙar mutane ta aikin haji kenan mun gane ko saboda hadayen nan ana kai ta mala abdullahi ana rarraba ma talakawa suna samun abinci ita ma tsayuwar mu'amala ce wal qala'id da qala'id nan dabbobi waɗanda an karata yama abin ratayawa dama a hadaya suna mata ish'ar shine wato su dan samu wani wani yayyuka ko aska sai su yanka tozonta da an gani an san wanda za ka yi hadaya ce qala'id kuma wanda ake sanya ma wata kamar ana icewa wata sarka hakan da za su samu kamar kaba sai su kulla ta su mai da ta sarka da mutum ya gare ta ya san wannan dabba za a kai ta ne maka a yanka ta to waɗannan abubuwa Allah ya sanya su kiyamal linnasi abin tsayuwar mu'amala ta mutane mun gane ko kaga da Ka'aba ita ta sa dalilin za a je a yi hajji kuma shi wata mai alfarma ko watanni masu alfarma ba a yin yaki a cikin su kaga akwai dama a yi aikin hajji a yi mu'amala shi ko hadiyu da qala'ida su ma cikin aikin hajji suke kuma in an gane su ba a tabin su sannan kuma akwai alfarma wanda kuma za a taimaka ma talakawa tunda mutane za su ci abinci a wannan to me yasa Allah yi wannan sai Allah ce zalika li ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati ma fil ard dan kusan Allah ya san abin da ke cikin sammai da kasai wa anna Allah bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wa ta'ala masani daga dukkan komai malaman da suke bayani kan tafsiri sun ka ce ah to menene yake nuna dan Allah ya bayanin Ka'aba da watanni masu alfarma da kuma hadaya da kuma dabbar da an karata yama abin da za a je a yanka ta ita ma hadaya ce to sai aka ce don kusan Allah ya sa abin da ke cikin samai da kasai waɗannan abubuwan ta ina za su nuna muna ilimin Allah tunda abubuwa ne waɗanda mu muka san su to ya za su nuna muna ilimin Allah ba sani ko mun fahimta ba to wasu malamai suka ce saboda Allah ya yi bayanin abin da yake a ƙasa an gane ko to tunda Allah ya yi bayanin abin da ku kun ka sani kuma Allah ya ba ku labarin wani abu wanda ba ku sani ba tunda ku dai kun san kuna aikatawa amma ba ku san Allah subhanahu wata'ala ya su zamanto kashin bayar mu'amala ba to in ku Allah ya bada labarin abin da yake juz'i tunda waɗanda abubuwa sun shahi halittun shi ne waɗansu daga cikin halittun shi to tunda Allah ya ba ku labari wannan yake nuna muku Allah ya san abin da ke cikin sammai da kasai ba sani ko mun fahimta ba wallahu ta'ala alam kadiba cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi da sauran kuma tafsirai karkashin wannan aya kaga bayanin abin da sun ka kawo ayar da za mu je a kanta ta gaba aya ce ta ɗari da ɗaya a cikin wato suratu al-ma'ida Allah ce ya ayyu halladina amanu ya kuɗin kuka yi imani la tas'alu an ashiya'a kak ku tambayi waɗansu abubuwa to ashiya'a bai ce an ashiya iba an gane ko to akwai matsala eh tunda an ce an an harful jarrita ya kamata a ce an ashiya'i shi yasa waɗansu malamai sun ce a'a ita wagga kalima kawai asalinta shay'un ne an gane ko ashiya'a af'al ne kawai dai ta haita shadbi daga cikin yaren larabci ma'ana ita ba a san dalilin da yasa ta zama mamnu'a min as-sarf ba ba sani ko mun fahimta ba wadansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa a'a wazininta an yi qalbul makani an gane ko asalin ashiya'a shay'a'ana sai alhamza ta koma can gaba sai koma ashiya'a shi yasa sai ta zama mamnu'u min as-sarf sun kace alamar da take nuna akwai kalbu cikin ta alqalbul makani saboda an ce an marbukun a ce ashiya'a an kace ashiya'a to kalmar nan ba ta da lahiya to amma ba mu iya tsayawa don mu tantance mazahib na ulama a cikin ilmu sarf abin nan amma bai so ya koma cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun na as-samin al-halabi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya tattauna kan wannan kalma ya fayyace bayani filla filla dalla dalla kwatta kwatta an gane ko shi kuma mawdu'un min sarfi malamai in ka diba cikin sharh alfiya na imam al-ashmuni da kuma sauran littattafai sun tattauna akan mamnu' min sarf kana ka dauke kai dirasa kan shi an gane ko kaga auzanikin shi sun haɗu dalilan shi sha'ir ya haɗa dalilan shi guda asbabikin shi dan mamnu'un min sarf in kana son kai dirasa mufassala akan shi ana haudu dole sai ka koma ma littattafai sha'ir ya kawo illolinsa akwai illa ta kuma maqama illataini akwai kuma illataini waɗanda suke samu mu'minu sarfa akwai wanda illa guda ce in ta zo tana abin ga sannan akwai al-ilal al-lafziyya akwai kuma al-ilal al-ma'nawiyya duka malamai sun fassara su sha'ir yace adlun a samu akwai al-udul kama amir sai a mai da shi umar sun kace daga umar ne daga amir ne an ka dauko umar sai an kai udul adlun wa wasfun وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب kaji da kawo baito tuka in so bincike yana nan gari ka to to Allah ce la tasalu an ashiya'a kakku tambayi waɗansu abubuwa in tubda lakum tasu'ukum in an bayyana muku su za su bakanta muku da rai wa in tas'alu anha in kun ka tambaye waɗannan abubuwa hina yunazzalu alquran lokacin da ake sabkar da alqur'ani imamu ibnu kathir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da yaqub al-basri sun zammi sun zan al-basriyani sun karanta hina yunzalu alquran lokacin da ake sabkar da alqur'ani daga anzala yunzilu inzalan su ko sauran sun karanta hina yunazzalu alquran mun kace wasu malamai sun kace da anzala da nazzala duk ma'anar su daya sai dai nazzala ta yi karhin ma'ana fa'alaku wasu kace a'a yunzalu alquran shi yunzalu anzala abinda an ka saukar lokaci daya yunazzalu nazzala kuma yana nufin abinda an ka saukar lokaci daban-daban an gane ko to kenan sai zaman to hin amma nan hina yunazzalu alquran lokacin da qur'ani yake sauka kadan kadan don shekara 23 alqur'ani yana sauka kamar ce hina yunzalul qur'an lokacin da an ka saukar da alqur'ani to ya alqur'ani bai sauka ci daya ba to ana yi dauka sha'a a matsayin saukar alqur'ani daga duk shekara akwai malaman da suke ganin kamar alqur'ani duk shekara ake dauko wanda za a saukar a kawo shi sama ta duniya waɗansu daga cikin malamai kuma suna ganin a'a alqur'ani gaba ɗaya na shekara 23 ɗin an kawo shi sama ta duniya sannan an ka ci gaba da saukar da shi kenan sai ya zamanto in an ce yunzalu yana da alaka da wanda an ka saukar na shekarar ko gaba ɗaya ɗin shi lokacin da an ka ɗauko shi an ka kawo shi tun da duk wannan zamanin na shekara 23 fi'ili mudari ne yana nufin halin da ake saukarwa to in dai kun ka tambaye waɗannan abubuwa lokacin da alkur'ani yake sabka tub da lakum za a yi muku bayanin su afallahu anha Allah ya yafe muku an gane ko wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne wallahu ghafurun halim Allah mai gafara ne ya gafarta muku halimun Allah mai juriya ne shi yasa in kun kai tambayoyi waɗansu sai Allah subhanahu wata'ala ya tausaya muku ya ba ku amsa in ba dan da Allah in ba da Allah subhanahu wata'ala yake mai juriya ba da ya kama mutane Allah ce qad sa'alaha qaumun min qablikum sa'alaha qaumun min qablikum waɗansu mutane sun tambayi irin waɗannan abubuwa nan da yace qad sa'alaha qaumun min qablikum ba yana nufin ba waɗansu mutane sun tambayi irin abin da kuka tambaya an gane ko a su sun yi irin nasu tambayoyi kuma kun yi irin naku an gane ko da ce kar sa'ala ha ba yana nufin irin tambayoyin da kun kai ba irin su ne suka yi a kar sa'ala mislaha qaumun min qablikum na ana nufin su bani isra'ila da sauran kafirai thumma asbahu biha kafirin kuma sun ka dawo sun ka kafirci shi yasa akwai mutumin da yana yin tambaya ne ba don shiga ne ba shi dai abin da yake so ko ya kore mallami ko ko yana yin tambaya ne don dai ayi dariya ko ko ya ta yana ya yi tambaya ta don yi nishaɗi shi dai akwai waɗansu munanan wato dalilai da sun kasa yake yin wannan tambaya akwai aya ta ƙarshe da ya kamata mu ɗauka sannan sai mu dakatar da karatu a nan bari haso abin nan aya ta ɗari da shidda kenan a cikin suratul ma'ida zuwa aya ta ɗari da wato bakwai wadda ada taujihul qira'at ita ce ta 107 amma ba za a fahimce ta ba sai an koma ma waccan aya Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani shahadatu bainikum kenan shaida tsakankanin ku idza hadara ahadakumul maut idan ɗaya daga cikin ku mutuwa ta zo masa hinal wasiyati shi wannan hina badali na na idza tunda idza kana iya cewa wato lokacin da hinal wasiyyati lokacin da mutuwa ta zumshi shi ne lokacin wasiyya isnani dawa adlin minkum hinal wasiyyati isnani dawa adlin minkum an gane ko za a samu mutum guda biyu masu adalci daga cikin ku au akharani min ghairikum ko wadanda ba ku ba wadansu malamai suka ce minkum ana nufin ku matafiyan au akharani min ghairikum ko wadanda ba cikin matafiyan suke ba an gane ko wasu ka ce a'a minkum musulmi aw akhara ne min garkun ko wadanda ba musulmi ba kina wanda sun kace minkum ana nufin suna tare da ku aw min garkum ko ko wadanda ba tare da ku suke ba matafiya ne kenan su sun sharɗanta sai mai mai shaida irin wannan sai musulmi amma da sun kace aw akhara ne min garkum sun kace a'a ko wadanda ba ku ba kenan ko da ba musulmi bane tun da lalura ta ta kama shaida ce ta mutuwa wasu sun kace to ai shi kafiri ba adili bane ya za a karbi shaida shi sun kace saboda larura muna ganewa ko to shi ne malamai sun ka kawo wata ƙa'ida shin ana iya kawo hukumci an gane ko in an ka kawo hukumci sai a fitar da reshin shi far'o kenan amma sai na ya zo sai ya shahe asali sai bar far'i malam abdullahi wanga matsala ce usuliya mai hatsari to waɗansu malamai suka ce akwai ta an gane ko in ka diba cikin babi na nasu ka diba cikin ina ganin muzakkira ta adwa'ul bayan shankit ibir sa kawo ta ba asalin shaida an gane ko kafiri ma kafiri shaida ba sai kuma fahimta ba tun da shaidar kahiri wa junansu na to bayan an tabbatar da wannan sai an kai mata far'u an gane ko a'a nassi da ya zo sai ya kawo cewa kafiri yana ima musulmi shaida tun da nassi na kawo wannan au akhara ne min gairikum in mun ɗauki cewa waɗanda ba musulmi ake nufi min gairikum ba min gairi hayyikum ba ake nufi to yanzu nassi ya ce kafiri yana ima musulmi shaida cikin halin lalura to daga wannan an ka gina hukuncin kenan zai ima dan uwansa kafiri ne shaida tunda in yaba musulmi balantar ma dan uwan shi kafiri to daga baya kuma sai an ka shahi an ka ce yanzu shaida sai musulmi zayyanta wa ashidu da waya adilin minkum kaga an shahi al'aslu amma sai an ka bari can wajunan su yi maka su shaida sai an ka shahi aslu an ka bar faru to Allah ce in antum darabtum fil ardi in kun yi tafiya a bayan ƙasa wannan shaida a kenan in ana halin balaguro na matsala ta samu fa asabatkum musibatul maut sai musibar mutuwa ta same ku to tahbisunahu ma min ba'di salah sai ku tsaida su bayan sallah wadan sun kace nan sallah la'asar aka nuhi shi yasa wadan su malamai suka ce ba a ba a rantsuwa sai bayan sallar la'asar an gane ko wasu malamai suka ce kai wagga aljinsiya ce malam abdullahi ta shahi jinsin salloli guda biyar kowace sallah to shi ai arni mi azancin kuma aje shi bayan sallah kuma kun ce min gairikum kuna nufin ba cikin matafiya ba kun ce ku min gairikum ko da kafirai ne tunda su sun fassara shi su waɗancan min gairikum sun ce a'a waɗanda ba mutanen ku bane kamar ma'ana musulmi ne amma ba mutanen ku bane tana yawa kun zo ne dab da garin su su kwanan sun ce a min gairikum waɗanda ba musulmi ba to mi azancin kuma ta hafi sunan min ba'da sala kaga in mun dauke fasarar da suka ce musulmai ne tsaida su bayan sallah ai yana da muhimmanci tunda musulmi yana sallah wasu malamai suka ce a'a ko ba musulmi bane in mutum an kace shi rantsuwa bayan sallar la'asar kuma ga jama'a sun taru da yawan kahire ba su yarda su yi rantsuwa da Allah dan sun san musulunci gaskiya ne to al dai ko ka dauke ta jinsiya ya zama to dukkan salloli guda biyar na farilla ake nufi ko kuma ka dauke ta al ahadiyya sai ta zama to ko sallar la'asar ko wata sallah daga cikin su to fa yuqsimani billahi sai su yi rantsuwa da Allah tunda arna ma suna rantsuwa misali ai kristoci suna rantsuwa da abin da sun kai imani da shi da bible ko in irtabtum in kun yi shakka la nashtari bihi samanan ba za mu sai da wannan wasiya ba kenan da an kai walau kana za qurba ko da ya kasance wanda za a yi ma shaida makusanci na kenan walau kana al mashhudu lahu ko da wanda ya kasance dan uwan mu na za a yi ma shaida tunda in an kace mamaci ya bar wasiya intabihu kathiran to ai tana yiwuwa wani ta gyara mai wani ta bata mai to kenan walau kana za qurba ko da wanda wasiyar ba za ta gyara shi ba dan uwan mu ne ba za mu canza wani abu ba ko ko ko da wanda yayi wasiyar an gane ko dan uwan mu ne ba za mu koye wani abu ba dan mu cutar da wadansu sun ka ce wala naktumu shahadatallah ba za mu koye shaidar Allah ba inna idhal laminal athimin in mun kai wannan to mun kasance daga cikin mi daga cikin masu zunubi sai Allah ce to fa in usira usira asalin asara shine tuntubi amma fa in usira ana ana rufin in an ka link an ka tsinkayi cewa ala annahu mustahaqqa isman mutanen da sun kai rantsuwa sun cancanci zunubi an gane kuma ana mutane wanda rantsuwa su ta banza ce don shedan ma ya rantsuwa amma ta banza wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin Allah ce to fa akharani yaqumani maqamahuma sai mutane guda biyu su tsayi wurin su من الذين استحق عليهم الاوليان to nan da ya taujihi qira'a ce akwai qira'a min alladhina istahaqqa imamu hafs ya karanta haka an gane ko kuma ya karanta min alladhina istahaqqa alaihim alawlayan kenan waɗanda istahaqqa alaihim an wato istahaqqa alaihim alawlayan su awlayani daga al'aula ne mafi kusanci don mafi fice kenan mafi kusanci da shi kenan minan ladina stahaqqa waɗanda suka cancanta alaihim a kansu al'aula ya ne kenan istahaqqa al'aula ya ne alaihim mafi kusanci da mamaci sun cancanci su tsayo akan waɗannan mutane da sun kai shaida su ce ba mu yarda ba da shaida ku abinda kun ka faɗi ƙarya ne sai su yi rantsuwa an gane ko fa yuqsimani billahi sai su yi rantsuwa da Allah la shahadatuna ahqqu min shahadatihima shaidan mutahita su an gane ko yawwa to amma sauran qura in muka duba sun karanta min alladhina istuhiqqa an gane ko istuhiqqa alaihim to istuhiqqa sai dan fi'li ne mabniyun lil maf'uli an ka cancanta a gare su to anan ne sai kuma muka samu imamu hamza da imamu khalaf an gane ko da imamu yaqub da imamu shu'ba sai sun ka karanta min alladhina istuhiqqa alaihimul awwalina to kaga al-awwalina jam'i ne na al-awwalu al-aula yani kuma musanna ne na al-aula an gane ko to in an ka ɗauki cewa kenan istahaqqa qira'atu hafs min alladhina istahaqqa alaihim al-awlayani an gane ko sai ya zamanto kenan fi'il mabni lil fa'il ne wa huwa al-awlayani mahdhufun wasiyatuhuma kenan min alladhina istahaqqa al-awlayani wasiyatuhuma waɗanda su waɗanda mafi cancanta sun ka cancanci wasiyan nan su za su tashi su yi rantsuwa su ce a abinda an ka faɗi waɗanda mutane musa su karanta ne ba mu yarda da su ba sun ɓoye wani abu ko da babu ku nan ku yi rantsuwa saboda kun san ba mutane ne da gaskiya ba ba sani ko mun fahimta ba to wannan shi ya kamata mu gani to sannan kuma waɗanda sun ka karanta istuhiqqa an gane ko to nan kuma sai zama to mabniyun lil maf'uli ne an cancanta a gare su to ya zamu i'rabin istuhiqqa alaihim an cancanta a gare su tunda iya zama to an cancanta a gare su kenan babu fa'ili to malaman da suke abin nan sai sun ka ce idan an ka karanta istuhiqqa alaihimul awwalina shi al awwalina jam'i ne na awwal al muqabil lil akhir sai sun ka ce to majrurun sifatul lil ladina sifa ce ta allazina domin al'awwalina sifa ce ta allazina wanda ya gabata don ya ce fa'akara ni ya kuma ni makamahuma minallazina kinan al'awwalina su ne waɗancan waɗanda za su tsayi wannan minallazina suna daga cikin al'awwalina na farko na gaba-gaba game da mamaci ko ka ɗauke shi sifa na alladina ko ka ɗauke shi badalun na alladina kenan waɗannan mutanen da an ce za su tsayuwa makamahuma min alladina su ne al'awwalina kenan su ɗin da ne za su tsayuwa zaman to badali na shi ko kuma ka ɗauke shi domiri ne na alaihim ba an ce istuhiqqa alaihim ba istuhiqqa alaihim an cancanta a gare su to alaihim ɗin nan su waɗannan mutane da an ka cancanta a gare su tunda an cancanta a gare su abinda ake nuhi da istuhiqqa alaihim an cancanta a gare su ma'ana asalin shi sun ka cancanta na sai an ka ce an cancanta a gare su to ala harful jarri hum din nan ya zammi ismun majrurun ko to istahaqqa alaihim an cancanta a gare su ashe su sun ka cancanta amma sai an ka ce an cancanta a gare su an kai kalbu to su ne al'awwalina na farko ma'ana mutane na gaba gaba in za a lissafa yan uwan mamaci sai zaman to kenan badali na damiri domin shi damiri nan fi halatul jarri na ko to shi kuma al'awwalina shi ma fi halatul jarri na mun gane ko amma waɗanda sun ka karanta istahaqqa alaihimul awlayani in an karanta istahaqqa alaihimul aulayani an gane ko shi hafs ya karanta istahaqqa alaihimul aulayani to kenan su waɗannan su sun ka cancanta shine a matsayin fa'ili to amma an kace istuhiqqa alaihim an cancanta a gare su to an kace kuma aulayani nan kuma kaga kira'ar za ta canza ina fata an fahimci ni to sai waɗansu malamai sun ce to kenan al'aula ya ne musanna ne na aula al'ahaƙani bi shahada waɗanda sun kai cancanta su yi shaida su yi rantsuwa li hima saboda kusancinsu wa ma'rifatihima da kuma sanin su da mamaci sai sun ce to anan dibo al'aula ya ne kaga musanna ana mishi raf'a ne da mi da alif ko ba haka nan bane ja'a akhawani sannan kuma wa yunsabu wa yujarru bil ya'i ko eh ra'aytu akhawaini marartu bi akhawaini to kina al aula yani nan ya zama marfu'i sai sun kace to khabarul li mahdhufin kinan da Allah ce min alladhina suhiqqa alaihim waɗanda an ka cancanta a gare su kinan waɗanda sun ka cancanta ake nufi to al aula yani wa humal aula yani su ne sun kafi kusanci ga mamaci dan a nuna maka su waɗansu malamai sun ka ce a'a bayan sun ce wato khabarun li mahdufin wa humal aulayani aw khabaru akharani waɗansu malamai sai suka ce yana matsayin khabar na akharani ba Allah ya ce fa akharani ba ya kuma ne maqamahuma sai sun ka dauki fa akharani ba su dauki jumla ta ya kuma ne maqamahuma ba a matsayin mi a matsayin khabar to akharani din nan sune al aulayani akharani aulayani mutane guda biyu ba waɗancan waɗanda an ka ba kaya ba a'a waɗanda sun ka tsayu na daban al'aulaya su ne aulaya ne mafi kusanci daga mamaci waɗansu malamai sun ka ce a'a shi aulaya ni badali na nami badali na na wato akara ni in an ce badal ai madadin sheki kinan sai an nemo khabar wasu malamai sun ka ce a'a shi akara ni badali na na zamiri na ya kumani domin ya kuma ne mazaje biyu za su tsayu ko ba karan bane to badalin shi al'aulayani su ne wanda suka fi zama cancanta da mamaci duk dai inda ta je ta kawo muna ganewa abin da ya kamata mu hankalta ma mahdhufun ay wasiyatuhuma an gane ko in an ce istahaqqa mutun ya cancanta istuhiqqa an cancanta a gare shi istuhiqqa alaihim an cancanta a kansu amma ana nufin mi su suka cancanta don mu gane qira'at don mu gane yadda ayat take dole sai ka hada da asar ka koma cikin tafsiri na ibnu kafir da kuma at-tafsirul mawdu'i li nukhbatin min al-ulama an gane ko da kuma da kuma tafsir na jami'ul ahkamul qur'an na imamul qurtubi an gane ko wannan aya tana zancen misali in mutum zai tahi zai mutu sai ya bar wasiya to sai ya zamanto an samu waɗanda an ka bar ma wasiyar ba musulmai bane misali ko kuma ba wasu na ganin musulmai ne sai an ka ba su wani abu to idan an ka ba su wani abu sai suka zo da shi muna ganewa to sun ka ce ga abin da mamaci ya ba mu ya ce mu kawo muku sai ƴan uwan shi sun ka ga kai wane ya fi ƙarhin kaza ya sai kasuwanci misali an san jarin shi mutum na mai jari da yawa sai suka kawo sun ce wane ya sai ya rashin lahiya akan hanya sai ba mu miliyan guda mu kawo muku alhali ko an san mutumin nan in za shi balaguro da miliyan ɗari yake tafiya sai yan uwanshi tsiran tsawo su ƙarya na abin nan da ya ba suwa ya fi haka to shi na Allah ya ce in an ka ga alamun fa in usira ala annahu mastahaqqa isman waɗanda an ka ba wasiyyan nan su kawo ta sun cancanci wato ofira ala annahu mustahaqqa isman to sai a samu akharani ya kuma ne maqamahuma sai a samu mutum biyu su tsayu wurin da sun ka tsayu an gane ko kenan na shaida min al maqamahuma min alladhina istahaqqa alaihim al awliyan kenan ko mu ce waɗanda za su tsayuwa din nan su ne waɗanda al awwalina na farko daga mamaci ko al awlayani mafi kusanci daga mamaci dama an ce za a jera su ai su ne na farko kuma an ce su ne mafi cancanta su dai su ko su za su tsayuwa in an ce istahaqqa su sun ka cancanta in kuma an ka ce an cancanta akan su ma'ana an so a zalunce su na kenan su sun ka cancanci wannan abin fa yuqsima billahi su waɗannan ƴan uwan mamaci sai su yi ko mafi kusanci da mamaci sai su yi rantsuwa la shahadatuna ahqqu min shahadatihima shaidan mutahi shaida su wa ma atadaina ba mu ketar iyaka ba an gane ko kenan sai su waɗannan ƴan uwan mamaci su yi rantsuwa fa yuqsima billahi sai su yi rantsuwa da Allah la shahadatu na shaidan mu a haƙƙo min shahadatihima ita tafi shaida su wa ma ata daina kuma mun ƙetare iyaka ba don mun san mutanen banza ne ba za mu yarda da su ba inna idan lamina zalimin in har mun ka ce dan uwan mu abin da ya basuwa ya fi haka kuma mun kai musu ƙarya to mu mun yi zalunci to tunda an san su mutane na ba masu gaskiya ba kenan rantsuwar an tunkuɗe rantsuwar su da wata rantsuwa kaga su ma waɗancan da za su yi rantsuwa daga baya in ba sun san kansu ba ba su yarda su yi wannan rantsuwa to sai Allah ce abin da yasa an kace ana yi tunkuɗe rantsuwarsu zalika adna an ya'tu bi shahadati ala wajhiha wannan shi ya fi cancantar ya sa su kawo shaida akan fuskar ta ma'ana akan daidai tunda in ka san in kai rantsuwa ma in ƙarya kake ba za a yi da ba a yi magana ta ƙari aw ya khafu an turadda aymanun ba'da aymanihim ko su ji tsoron a mai da rantsuwa bayan tasu in sun san in za a mai da rantsuwa su Allah ya shar'anta wanga kira kaga dole na su yi gaskiya sai Allah ce wattaqullaha wasma'u ku ji tsoron Allah ku saurari abin da Allah yake faɗa saurari na karɓa wallahu la yahdi alqawm alfasiqin Allah baya shirin da mutane fasikai nan al in ka dauke ta matsayin jinsiya kenan da sai zaman to amun ne makhsus domin akwai fasikan da Allah shiryar da su in kuma ka dauke ta ahdiya kenan akwai fasikan da Allah ya san har su mutu ba za su tuba ba sai zaman to tana da matsayin wato tana matsayin ta kenan Allah baya shiryar da su mun gane ko to wannan aya i'rabinta an gane ko ayoyin nan guda biyu cikin addurul masul yace duk cikin qur'ani babu ayoyin da suke da i'rabi mai rikitarwa irin waɗanga ayoyin sannan yace kuma babu ayoyin da suke da ma'anar su take rikitar da mutum irin waɗannan ayoyin saboda tana da alaka ne da hukunci na bada wasiya in mutum ya mutu in an zo gida in ba a yarda ba in uwanci za su tashi su yi rantsuwa to ka hitar da yadda ma'anar take jerin ayoyin sai ka sha wahala to yan uwa duka dukkan alamu dole dai nan ya kamata mu dakanta suratul ma'ida dai tana taban kwana insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba idan Allah ya kaddara ya bamu dama abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi bamu lada wanda kuma mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh